عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوشا ترى قوة ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة داري حدود أربعين دبيو كما يو ثلاثين قوة شيد ميلادية دبو بيو دا أشرين دبايا وأن مجلسنا مميتار البركة da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah yau za mu tashi sirar sahabiya ta ashirin da biyu a cikin jerin sahabbai mata wato na na saudatu bintu zama'a saudatu bintu zama'a malai ba ta take da walakin ni uhibbu an uba'asa fi nisa'ik wannan magana ta ce ta ce walakin ni ni uhibbu ina son an uba safi nisa'ik a ta yadda ni rana gobe alkiyama a cikin matanka haka na na sauda radiyallahu anha ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kyautar kwananta ga nana aisha radiyallahu anha man hiya wace ce ita إنها أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية إتا سونان تسودة سونان بابان تزمعة سونان كاكان تقيس تافتو دقى تشن قريشاوا بانغران بنو عامر سودة كبا قريشيات وهي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة ita ce mata ta farko da manzala sama ya aura bayan na na Khadija kuma sai da suka shekara uku tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na Aisha ta zo daga baya amma ita ce matarsa ta biyu a duniya wadda ya aura kuma mace ce wacce ta kasance dattijuwa ana cewa lokacin da ya aure ta shekarunta hamsin da biyar hamsin da biyar sannan mace ce wacce take da ƙiba shi yasa lokacin da aka zo aka yi hijjatul wada'i hajjin ban kwana ta roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba ya mata izini ba sai ta kwana a Muzdalifa ba ranar tara ga wata in aka baro Arafat za a zo Muzdalifa farilla ne aikin hajji mutum ya kwana a wannan wajen amma ita saboda mace ce wacce ta kasance mai kiba sai ta nemi izini manzo Allah ta salama ya bata izini sai ta tafi mina ta kwana ta ci ta kwana ta ta kwana a mina da wannan malamai suka tabbatar da cewa duk mutumin da ke da uzuri ko yake da wata lalura to ba sai ya kwana a Muzdalifa ba kuma babu komai a kansa abin da dai ake bukata an yaji da ba'd al-layl ya samu wani sashi na dare sunnar ta taso daga gare ta ne sauda radiyallahu anha wa kanat sayyidatan jalilatan nabilatan mace ce wacce ta kasance sayyida in an ce sayyida jagora shugaba jalilatan wacce take madaukakiya nabilatan kuma wacce ta kasance mai hikima nabil hikima mai hikima ke وكانت أولا عند السكران بن عمرو أتاش فوقو مجن تشيني السكران بن عمرو وهاجرت معه إلى الحبشة تارى سقي هجراتنا تشون سقي هجرة زوا حبشة فأغضبت أهل هذه هذه الهجرة mutanen ta suka fusata da ita ta fusata su a game da wannan hijirar da ta yi ba su so ta yi ba saboda sai da aka tsallake ruwa kuma lokacin musulunci musulmai na cikin tsananin wahala ai tsanin ne yasa suka yi hijira to ita tana cikin waɗanda aka yi hijira habasha da su walamma adat min hijratiha tuwfiya zawjuha ila rahmatillah da aka dawo daga habasha bayan an yada cewa ai duk musulman makacin musulunta aka yada jita-jita so daga suka dawo suna dawowa sai aka ƙara tsaurara musu azaba to daga nan ne wasu suka yi alhijratu saniya aka sake yin hijira to ita lokacin da aka dawo hijira ta farko sai mijinta ya rasu shi as-sakran ibn amr radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa kana min ansari rasulil abrar kun ga yaban da malai masa ku yana cikin mataimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-abrar nagartattu wanda ya dai hijira zuwa habasha na ba karamin mutum bane saboda tafiya ce mai nisa ko yanzu ka ɗau map ka duba tsakanin maka da waɗannan ƙasashen ko ethiopia ko yemen ko eritrea su ne lokacin ake ce musu aibiladul habasha waɗannan ƙasashen guda uku a yanzu eritrea ethiopia da kuma yemen su ne ƙasashen habasha a wancan lokacin daga baya ne aka zo aka rarraba su to ka ɗauka kowace ce hijirar da suka yi sai da suka tsallake ruwa ruwan nil wanda yanzu ƙasar habasha take rigima da ƙasar masar a kansa ko kuma ƙasar masar take rigima da ƙasar habasha a kansa to wannan ruwan suka tsallake suka taho daga makka kaga ba ƙaramar tafiya ba ce Allah ƙara yadda da sahabban manzon Allah su salama to tana cikin mataimaka manzon yana cikin mataimaka manzon Allah sama al-abrar nagartattu so da aka da aka dawo sai Allah ya karɓi ransa walamma tufiya lokacin da ya rasu khalafa zawjatahu sai ya bar matarsa saudata min ghairi nasiri ta zama ba ta da mataimaki mijinta ya rasu ولما توفي خلف زوجته سودة من غير ناصر لوقتين da ya rasu sai ya ban matarsa sauda ba ta da mataimaki wala a'ilin sannan kuma ba ta da miji a'il mai daukan nauyinta a matsayin mai gidanta fata zawwaja hannabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai Allah ya musanja mata da abin da yafi alkhairi duniya da lahira sai Allah ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama ya aure ta shekarunta 55 55 haka al-Imam az-Zahabi ya kawo cin sirru alamin nubala shekarunta 25 a wannan lokacin 55 kai afwan ya aure ta ga ma shi wa kanat fil khamisati wal 20 min umriha a lokacin shekarunta 55 manzo Allah sama ya aure ta har shi ke yanzu ta samu nasiri ta samu a'ili wanda ya fi mijinta sai ta zama cikin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta zama ma ita ce matarsa ta farko a lokacin ya zauna da ita kamar yadda muka faɗa shekaru uku kafin ya tare da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha domin nana Aisha an ɗaura musu aure da manzan Allah sallama a Makka ne amma manzan Allah sallama bai tare da ita ba sai a Madina shi yasa ya aure ta shekarunta shida ya tare da ita shekarunta tara kaga in ka lissafa shekara tara ce shekara uku to haka akai ma za turidu me take so ita marratil ayyamu kwanaki suka shuɗe wa saudatu tuwafiqun nabi sallama duk abinda manzon sama yake so shi take so duk abin da manzon sama yake so shi take so sauda radiyallahu anha tana dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turafiqun nabi sallama tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi wa badalahu sallallahu an yutalliqaha riwayoyi wasu duk da wasu malamai sun rauna nasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya sake ta akwai riwaya ta ce ma ya sake ta to fa ma za hadasa me ya faru daga nan ya ƙulul ƙasim ibn abi bazza babban malami tabi'i al'imam alƙasim ibn abi bazza yana ɗaya daga cikin malamai tabi'ai sa'an su al'amashi ana saɓani akan sun ga sahabbai ko ba su ga sahabbai ba so daga ƙananan tabi'ai ne su kaman shi ana faɗi cewa ya yi karatu wajen abu tufai addausi abu tufai addausi shine akhiru man mata min sahaba bil itlaq shine karshen wanda ya mutu a cikin sahabbai gabaki daya abu tufai ba to shi shi shi shi alqasim bin abi bazza ya karatu a wajensa amma a mataki to sune suke a tabaqatul khamisa mataki na biyar a tsabakatu a matakan masu riwaya sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu sannan tabi'ai su kuma tabi'ai sun kasu gida-gida to su su ne suke mataki na biyar a cikin duka tsabakat to ya rasu shekara ta 115 115 to kaga wannan hadisin da za a ambata mana hadisi ne mursali saboda shi alqasim bin abi bazza ai bai ga sahabbai ba da yawa riwayarsa takan kasance ne daga tabi'ai yayyinsa wanda ake magana ya gani kamar yadda muka faɗi shine abu tufail ad-dausi shi ne ake magana kansa shi ma kuma yana reto akwai malaman da suke ganin bai karba daga gare shi ba amma wasu malaman sun ambata to shi ne yake cewa annan nabi sama ba asa ila saudata bi talaqiha aka ce manzo Allah sama ya aika ma sauda da cewa zai sake ta ko ya sake ta fajalasat ala tariqihi sai ta zauna a hanyar da manzo sama zai wuce فقالت تشي أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه إنا جمع كذا وندي سو كم كذا لتافنسا لما لما لما طلقتني ميسا كسكين الموجدة shin akwai wani abu da nake maka ne da kake samu a cikin zuciya kamar daɗi akwai abin da nake maka wanda ya zama ba shi da daɗi shine almujida qala la manzal su ce a'a kawai ina son in sake ki ne ki huta saboda nauyin da ke kanki kin tsufa fa qalat sai ta ce fa anshiduka Allah lima raja'tani shi ina gama ka da Allah ka dawo da ni fala hajata li fi rijali ba na bukatar wani namiji yanzu ba na bukatar namiji ولكني أحب أن أبعث في نسائك سيديني كوي أبن نكي سورة نقوبة القيامة أتاشين تكن ما تنقى انزم تكن ما تنقى فراجعها شكي ننسي ماذا سمي داود إتا أوتا رواية أكتي من زالة سلامة ينية يسوك إيمة سبو دتا صوفا بات دبقات النمجي sannan kuma akwai nauyi da yawa na kula da gida ita ba za ta iya yi ba shi ce na qalat fa inni qad ja'altu yawmi li aisha sai ta ce na sanya kwana na in aka raba kwanaki kwanaki na na ba na aisha radiyallahu anha matan manzalla sama tara ne da bayinsa guda biyu waɗanda suke mariya da raihana to shi yasa wani zubin sai a ce sha ɗaya amma matansa waɗanda suke ‘ya'ya hara'ir su tara ne wanda manzon sama ya rasu ya basu to sai kuma su biyu da raihana da mariya radiyallahu anhuma su za su baka sha ɗaya ce to kuma riwayoyi sun tabbata cewa manzon sama yana rabawa har da su su waɗannan kuyangin nasa guda biyu da raihana da ita mariyatul kibtiyya manzon sama yana yin kaso da su na rabon kwana so da kaga zagayensa ya yi kwana goma sha ɗaya kenan to yanzu tun da ita sauda ta ba na na ishe kwananta to yanzu ya zama kwana nawa kenan kwana goma haka ya koma yake so daga al-imam ibn hajar ya ambaci wannan asarin ko hadisin a cikin fatul bari ya faɗi cewa rijaluhu thiqatun amma dai mursalin na'am ya ummul mu'minin wa hal hunaka sharafun yudani hadha sharaf mala yace yayi daidai ya ce uwar mummunai shin akwai darajar da ta kai wannan darajar a ce za ta tashi daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar gobe alkiyama أن تحشري يوم القيامة وأنت زوجة لخاتم النبيين هنيئا لك ranar gobe alkiyama a tashe ki a matsayin cikin matan manzon Allah ta sama shugaban manzanni cikamakin annabawa kai muna taya ki munna shine ne Allah ki farin ciki ya tabbata a gare ki wa kanat as-sayyidatu Aisha la tansa laha hadha as-sani'a nana Aisha har ta koma ga Allah ba ta mantawa da abinda nana kyauda ta mata na wannan karamci ta ɗauki kwananta ta bata ka gani ko dama alkurama yuhsinuna alwafa duk mutane masu karanci to yuhsinuna alwafa su suke da cikawa da kyau ba su yadda ko mun kankata in ka musu wani aikin alheri to ba su mantawa amma la'imai to su ne kaji sai su ci sai su goge baki a musu sai su yi mursisi in ma suka ga damar da za su iya cutar da wanda ya kyautata musu sai su zo su cutar da shi a haɗu da su a cutar da shi to na na shi latan salaha haza sani ta kasa mantawa da wannan karamcin da wannan baiwar Allah madaukakiya ta mata wa kanat as-sayyidatu Aisha la tansa laha hadha as-sani'a fa an Aisha qalat ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislahiha min saudata ce wallahi ban taba ganin wata mata ba da na so a ce ni ma in zama fatan mu ta zama iri ɗaya mislah fata wato mu zama iri ɗaya kenan kamarta san hali irin nata min imra'atin fiha hidda mace ce wadda take da kaifin hankali hidda nan ai hiddatul aql tana da kaifin hankali falamma kadirat ja'alat yawmaha min annabi sallallahu alaihi wasallam li aisha nana shi take ba da labari ta ce lokacin da ta da ta girma ba ta bukatar ɗa namiji sai ta kyautar da kwananta ga nana Aisha al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan so da kaga ita ce ka'ida da wannan ne malamai suka ce ya halasta mace ta sadaukar da kwanakinta ga ƴar uwarta ya halasta amma da shar'i mijin ya yadda in mijin ya yadda shi kenan ya ce bai yadda ba shi kenan domin shi ma yana da haƙƙi yayi a can ɗakin yana da haƙƙi kamar yadda ita ma take da haƙƙi to shi ma yana da haƙƙi a kanta in ya yarda shi kenan in kuma ya ce bai yarda ba to shi kenan sai dai ta haƙura to wannan kenan ta rasu wa tuwfiyat radiyallahu anha fi zamani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ta rasu a zamanin sayyidina Umar dan al-Khattab radiyallahu anhu kaga shekaru ba su da yawa tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cin matansa waɗanda suka rasu daga baya baya Allah ya ƙara yadda a gare ta sahabiya uwar mummunai ɗaya daga cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin matansa da Allah ya zaɓa masa ya rayu da su a duniya kuma ya rayu da su a cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in